إني حسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا
واي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية
البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan anguwa hausa line Na'am.
a jagule Allahu akbar.
lagos bakin teku ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci to amma kada ku manta manasaba da ta shigo da mu wannan gari shine daurin auren 'ya'yanmu akwai malam ango shine wa ustaz rabi'u sani da kuma amarya auren da an ce akwai wani ma banda wannan abin dai manyan maluma sun gabatar mana da wa'azi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara wa ilimin su albarka abubuwan da suka karantar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu Amin.
sun tunatar da mu rayuwarmu da makomarmu dama malamai sun ce almar'u ya mutu alama aisha alaihi Na'am.
wa yub'athu alama mata alai Na'am.
dan adam kullum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kansa sannan za a tada shi ranar tashin alkiyama akan abin da ya mutu a kansa Na'am.
idan kana son ka mutu da la ilaha illallah to ka rike la ilaha illallah ka rayu akan ta kana so ka cika kana karanta alqur'ani mai girma to rike karatun alqur'ani mai girma ka rayu akan shi kana so ka cika da azumi to rike azumi kana so ka cika kana sallah sallar dare to rike sallar dare kar kai wasa da ita saboda mutum yana mutuwa akan abin da ya rayu akan shi wani malami aka zo aka ce masa ala gafarta malam ga wani abin mamaki yace me yake faruwa aka ce sarkin kida yau ga sarkin kida ba lafiya ga alamun kuma yau zai mutu amma banda tasbihi da salatin annabi babu abin da yake yi malami ya ce in Allah ya da sarki kiɗa ba zai mutu yau ba aka ce me yasa yace domin ba akan tasbihi da salatin annabi ya rayu ba haka aka yi ko sarkin kiɗa ya murmure ranar aka zo aka ce aka rama kalla fa yanayi ya canja me ya faru aka ce sarkin kiɗa jiki ya yi zafi amma wani abin mamaki ko ganga babu amma da bakin yake kiɗa ratatandam ratatandam ratatandam ratatandam malami ce to Allah ya da sarki kiɗa zai cika lokaci yayi kuma a ranar sarki kiɗa ya cika almar'u yamutu ala ma asha alai an samu wata mata ba ta da aiki banda jin wakar hindiya wai ta zo za ta mutu kuma mai gidan da kannanta aka zagaye ta ana ba ta kalmar shahada ta ce ki ce la ilaha illallah ita kuma sai ta ce hoti ho hoti ho karshe dai ta cika da hoti ho to abin da ya fi razanarwa abin da ka mutu a kansa kuma a kansa za ka tashi ana aikin hajji rana arfa wani alhaji yana kan raƙuminsa raƙumi ya tutsu da shi ya faɗo ƙasa faɗo wannan da ya ashe ya karya wuya ana zuwa ana lalubawa sai aka samu ya cika aka zo aka faɗa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce to kada ku shafa masa turare domin mai aikin hajji ba a shafa masa turare yana cikin ihrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tukhammiru ra'sahu kada kada ku lullube kansa domin mai aikin hajji baya me ba a rufe kai shi aka ce me yasa ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan ranar tashin alkiyama zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zai tashi gaban Allah yana talbiya a ranar tashin alkiyama saboda ya mutu yana me ya mutu yana aikin haji duk abin da ka mutu a kansa a kansa za a tada kai a lahira shi yasa maluman nan suka ja hankalin mu mu yi kokari mu ga mun zauna kan ayyukan kwarai domin mu cika a kansu a tada mu ranar tashin alkiyama a kansu Allah ta'ala ya sa mu dace amin
sai da ba ku sa abin da zai ba ku mamaki ba duk hadisan nan da suke magana akan azabar kabari da hadisan da suke waye yan kala kato sun ce duk ƙarya ne tatsuniya ce shafa labari shuni Allah ka wulakanta dan kala kato amin
suna nan suna ta halakar da jama'a na'am dama mun ce za mu musu tambaya guda nawa guda ɗari na ce in sun ansa ƙwara ɗaya ranar zai shiga kala kato amma sun ansa ya zuwa yanzu mun yi tam ku yi ruku'u tare da wa na ce to in kai ruku'u ka yi aiki da ƙur'ani inda za ka samu matsala shi ne in ka dago daga ruku'u domin ƙur'ani bai ce a ɗago ba hadisi ne ce a ɗago sai warka'u to yanzu can ka kawo mana inda aka ce warfa'u ma'ar rafi'ina daga ruku'u nan kuma wasjud ka kawo mana inda aka ce kuma warfa da kai sujada kai aiki da qur'ani baka da matsala amma kana dagowa daga sujada kai aiki da hadisi da matsiyaci sai dai kai ta sujada ba dago kai kai shiru kamar mushriki ya ji shiru ya sha ruwa to sai in ga ta tsaya amma mu da muka dago daga ruku'u muna da hujja annabi muhammad sallallahu alaihi sun marka hatta taduma inna raki'an na'am kai ruku'u sai ka natsu a cikin ruku'u an samu me sai ya ce sun marfa sannan ka sai ka daidaitu a tsaye hatta ya uda kullu faqarin ila mawdihi sai kowace gaba ta koma inda take da nan ne malamai suke sabani idan ka dago daga rukukan zaka sake dora dama akan hagu ne ko kuma zaka sake hannu da annabi ya ce sai kowace gaba ta koma a inda take wasu malamai suka ce a to in dai kowace kowa za ta koma inda take in ka dago da ruku sai ka sake hannu don kowace gaba ta koma ina inda take wasu malamai suka ce a ai ta koma inda take kamin ka je ruku kamin ka je ruku in hannu ka yake dama akan hagu to in ka dago sai ka sake mai da dama akan hagu a lokacin ne kowace gaba ta koma ina wannan sabani ne na malamai sun kara wa juna ilimi ba matsala bane nace to dan kara kato samu mar sai dan kara kato yace yayin kure ce mun samu aya yace ai jahilai ne yace ga aya nan kwance nace sai dai a kwance daga nan sai jawo aya a Qur'ani eh wa tawakkal
وتوكل على العزيز الرحيم aha الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين yace ga aya na a kwance Allah ya ce wa annabi ka dogara ga buwayayye mai jin kai shine Allah allazi yaraka wanda yake garin ka hina taqumu yayin da kake tsayuwa wa taqallubaka fi sajidina da jujjuyawar ka cikin masu jira to allazi yaraka hina taqumu yace to daguwa daga ruku kenan wa taqallubaka fi sajidina daguwa daga sujada kenan kai dan karaka to akwai dan tasha allazi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka lokacin da kake tsayuwa rigimar mu da dan kala kato a kawo hujjar tsayuwa a sallah ne to me alakar ayar da tambayar da muka masa mu mun ce ka mana hujjar dagowa daga me wai sai kawo ayar maganar tsayuwa a sallah ba shi yafi ba haushi ba wai ayar dagowa daga sunna shine wata kallu baka fi sajidina da jujjuyawar ka cikin Jajjara.
masu sujada to dan kare kato na ji jujjuyawa Cikin masu sujjara.
cikin masu sujada shi da dagowa daga sujada to ga tambaya ta 91 tambaya ta nawa 91 adaran ma Na'am.
je ka cikin alqur'ani mai girma aya ta farko kadina ra ta kalluba wajhika قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها aha فول وجهك شطر المسجد الحرام aha وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره to full stop ana rama sallaka sai Allah madaukin sarki yake magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد aha متاع قليل ثم مأويهم جهنم aha وبئس ana المهاد rama je ka suratul ahzab akwai inda Allah ce za a jujuye fuskokin kafirai a wutar jahannama sai ka kawo ta تتقلب وجوههم yauma يوم ت... يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
mu je gaba mu je gaba وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا to dan kana kato ga tambaya tunda mun ji takallubu shi da dagowa daga sajada sai Allah ce kadina ra takalluba wajhika fis sama hakika muna ganin wato kallon sama da kake ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana addu'a domin Allah ya canja maka alƙibla ka dawo kana kallon ɗakin Ka'aba alƙibla ka ta annabi Ibrahim sai Allah ce falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu juyar da kai zuwa ga alqiblar da za ka gamsu da ita dan kala kato nan ma da Allah ya ce na za ta kalluba wajehi ka shine dagowar annabi daga sujada dan kala kato Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar da kafirai suke yi a ƙasashe yau suna Amerika, gobe suna Rasha, jibi suna Bulgaria, gata suna Dubai, citta suna London, Masoro suna Pas- Paris. Wannan kada ya ruɗe ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A anan ma kafiran dagowa suke yi daga sujada dan kala kato ka ba mu ansa kai dan kala kato ka ansa mana dingime min jahili kawai ka zo ka zauna kana shirme tambaya ta 92 dan kada kato ya ce ‘yan izala sun ce a zo a haɗa kai to wurin da ya kamata a haɗa kai shi ne a haɗa kai wajen maulidi ya ce domin maulidi kowa yana yi ‘yan tijjaniya na yi ‘yan ƙadiriya na yi ‘yan shi'a na yi ‘yan ƙalaƙato suna yi to tun da maulidi ‘yan ƙalaƙato suna yi kowa yana yi inda gaske ‘yan izala so suke haɗa kai a zo a haɗu wajen maulidi sai a haɗa kai wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ake cewa maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine taruwa dan murnar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine maulidi ba Na'am.
dan kala kato yace to mu haɗu a wurin dan kala kato mun yadda mun yi mai Mun yadda.
mun yadda a haɗu a wajen maulidi sai dai muna da sharaɗi guda ɗaya ka faɗa mana ranar da aka haifi annabin a ƙur'ani Kwarai.
tunda ka ce kai ɗan ƙala ƙato ne baka yadda da hadisi ba kai ƙur'ani kaɗai ka yadda da shi to gaya mana ƙur'ani jawo mana ƙaya a ƙur'ani ka faɗa mana ran da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙur'ani na maka alƙawari ni kuma zan gayyato duk yana yana mu haɗu da kai wajen maulidin a wannan ranar faɗa mana ai ka ce da ƙur'ani kai da ko sha biyu ga watan rabiul awal da aka ce haifi annabi a ƙur'ani ya ka gani aya ce ta ce ana rama jawo mana ayar da aka ce lallai mun hai- an haife ka ya kai annabi a ranar sha biyu ga watan rabiul awal Babu. Babu. Na'am.
dan kala kato bamu da matsala tunda da ba za a aiki da kowane littafi ba sai mai sai qur'ani mai girma jawo aya ka karanta mana ranar da aka haifi annabi a cikin alqur'ani mun maka alƙawari zamu haɗu da kai wajen maulidi idan ko baka iya jawo ayar da aka ambaci ran da aka haifi annabi a cikin qur'ani ba to wace rana za mu haɗu tunda baka yarda da komai ba sai qur'ani qur'ani ko bai faɗi ranar ba to wace rana za mu haɗu wa zai zaba mana ranar da wani dalili saboda me a ina kai har ne bakin kafiri dan kala kato abinda muke bukata ya gaya mana na labarin tambaye ku labarin ranar da aka haifi annabi a ƙur'ani mai girma Allah ya ambata can baya ko wani ɗan bidiya da ya bushe iska wani malamin bidiya ya ce eh ƙur'ani ya yi magana a kai muka ce ina aya ya ce suratu maryam muka ce suratu maryam ya ce ƙwarai muka ce wace aya ce a cikin suratu maryam ya ce Allah ya ce wa salamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ya ce wa salamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulittu ran da aka haife ni yace to kun ga ai haihuwa ake magana to yawma wulittu haihuwar annabi yawma wulittu to daga wulittu aka samu wulittu wal mauludu wal wal wuluttu wal ma- wal wal wal wal wal nace ba matsala mun yadda lalle wa salamu alayya yawma wulittu na maulidi take magana amma tambaya maulidin wa maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi musulunci ko kirsimetin annabi Isa annabi kiristoci maulidin wa take magana maulidin annabi ko maulidin ya- annabi isa a ana rama ko ba za ka karanto mana dan a gane karatun na'am ka san dan kala katu wato dan tasha ne tauri kan tsiya ne da shi kala inni abdullahi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
yawa وجعلني مباركا أينما كنت aha وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا tazarce tazarce وبرا بوالدتي aha ولم يجعلني جبارا شقيا mu je gaba mu je gaba والسلام علي يا يوم وكذو.
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا maulidin wa ذلك عيسى ابن ba مريم su ji ba maulidin wa ذلك عيسى ابن an مريم kala kato bai ji ba maulidin wa ذلك عيسى ابن مريم da gaske kake قول الحق الذي فيه يمترون
da Allah ayan nan tana maganar maulidin annabi Muhammadu ko maulidin annabi Isa annabi isa zalika isa bin maryam Isa ibn Maryam to ya akai ka jawo ayar Kirsimeti kace ita ce ayar Maulidi ko kana so ka ce mana da Kirsimeti da Maulidi duk abu ɗaya ne dan kala kato gaya mana aya a Qur'ani mai girma da ta faɗi ran da aka haifi annabi mun yarda mai Maulidi a ranar ai ka rena wa yan dariƙa hankali ne da ka je ka shiga cikin su makaryaci kai ka san shiriri ta ake yi amma saboda siyasa kana so ka haɗa kai da su kana ganin su kamar sakarkaru ba san me suke yi ba tunda dai saba wa izana ne ana rigima tsakanin su da yan izana to shine karama wai da rashin rashin kunya wai haka shiga wai dukkan mutane ake maulidi matsayaci tare da kai ake maulidi gwada mana maulidi a Qur'ani mai girma da ta faɗi ranar da ake maulidi ya daina muku hankali da yadda riga yaran labo ya zai kwashe yayanku alhamdulillah sun fara gane matsiyaci ko ba su fara ganewa ba sun fara ganewa akwai waɗanda sa karkaru ne wani babban mutum yake jiyo shek bala da ce ba taɓa gane mutanen nan sa karkaru ne ba sai yau ya ce manyan malama suka zo suka same ni dan ƙara gatan nan fa da za a tutse shi ranka ya daɗe karku yadda ku yi wannan tarkon yan izala za ku fada kada ku bari a tutse shi domin da yan izala yake fada yan izala ne suke so su cimma burinsu sai wannan babban mutum ya kalle sai ya ce a ku ma duka ba ku yarda da sayyid bukhari ba a mun yarda da sayyid bukhari ba ku yarda da muslim ba kuma mun yarda tirmidhi duk duk mun yarda da shi kai da gabar ta mallan ba kake tafsirin mu wada redo ba eh ni tafsirin mu wada imam ba hadisai bane ce dan kada katan nan ya yarda da su a dai ya kare ta su ita yanzu ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su duk maganganun annabi ya ce ƙarya ne saboda kawai kuna fada da yan izala ku ce kun rufa masa baya a tafi jahannama a haka saboda kuna fada da yan izala kuma ku ce kuna kauna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina kaunar annabi take ku ce kun yarda da Bukhari kun yarda da Muslim kun yarda da Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud da Nasa'i da sauran littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kala kato ya ce ƙarya ne tatsuniya ne amma wai saboda kuna fara da yan izala shi ma ya ce fada yake da yan izala wai kun yarda a ƙaryata annabi kun yarda a yi wa annabi zanga zanga kun yarda a rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙaryata manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan kuna fada da yan izala wai wai wai bari in tambaye ku da yayin zara kuke fara ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan yayin zara aka karanta ko hadisan annabi ba ku an samu ba hadisan yayin zara aka karanta ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuka ce za ku bi dan kada kato ku kun yarda da hadisan shi ya karyata saboda kuna fara da yayin zara kun yarda ya ta yau yana yada farfagandan karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyata sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyata abinda iyayenku da kakanninku suka karantar gaba daya saboda kuna fada da yan izala Allah wadaran wannan fada da ku da yan izala dan gara kato tambaya ta casa'in da uku da Allah ya zartar bai ku ya sunan mahaifin annabi Muhammad Abdullahi.
sallallahu alaihi wasallam Abdullahi shi ne wa Abdullahi ya sunan mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu ita ce Amina kun yarda da wannan duk wanda ya yarda da wannan ya ce Allahu akbar akwai dan izalan da bai yarda da wannan ba akwai batijjanan da bai yarda da wannan ba akwai dan kadiriyar da bai yarda da wannan ba akwai dan shi'an da bai yarda da wannan ba dan kala kato ya ce ƙarya ne Allah bai halicci wani mutum mai suna Abdullahi ba a tarihin duniya Allah bai halicci wani mutum da suna wata mata baiwar Allah mai suna Amina ba Allah bai halicce su ba gaba daya kun san dalili babu inda Qur'ani Allah ya ce sunan baban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi sunan mahaifiyar Annabi Amina Qur'ani daga Bakara har Nasi babu ana ran mai akwai jawo mu ayar Babu.
a baka laluba sosai ba laluba a suratul fatiha laluba a bakara Babu.
laluba ali imrana laluba nisa'i Babu.
laluba ma'ida Babu.
laluba al'ami laluba arafi Babu.
laluba anfal Babu.
laluba tauba Da.
laluba yunus Babu.
laluba hudu Babu.
tsallaka yusuf Babu.
tsallaka rabi Babu.
tsallaka ibrahim Babu.
tsallaka hijri Babu.
tsallaka nahali Babu.
tsallaka isra'i Babu.
tsallaka kahabi tsallaka maryam tsallaka tsallaka tsallaka tsallaka Qur'ani daga bakara hannasi babu inda aka ce sunan mahaifin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi a hadisai muka gani muka yi imani babu inda aka ce sunan mahaifiyar annabi Muhammad sassar amin a ina muka gani a hadisai muka yi mai ɗan ƙala ƙato bai yarda da hadisai ba saboda haka a wajen ɗan ƙala ƙato wannan ƙarya ne tatsuniya ce idan kuma ɗan ƙala ƙato ka yarda da wa'annan su ne mahaifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawo mana aya a Qur'ani inda sunansu yake kun gane ɗan ƙala ƙato ƙatan arne ne Alright.
kun gane katon ɗan tasha ne kun gane kafiri ne a rigar musulunci kun gane ɗan bazata ne kun gane wakilin arna ne yanzu najeriya don ya ruguza addinin musulunci kun gane wannan ta- da'awar ta arna ke ɗaukar nauyinta Alright, kuwa.
kawai ya samu takarar ya zauna ya babbaje ga wani sakarar alarama kusa da shi tun da na zo duniya ba taba ganin dolo kamar alaraman nan in kana son ka ga sakarai na gidan gaba shi kawai haka yake zaune ya zugo sai an ce haka zaka zaune ce kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai haka kai shi duk abin da aka faɗa yake sa kawai kenan eh mu je ma ha eh mu je ba ha wallahi na kalle su su biyu sai ya rasa wafi kama da yan wuta a cikin su dan kana gato ga tambaya ta gaba tambaya ta nawa tambaya ta 94 dan kana gato muna so kai mana bayani wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in har ka yarda da annabi domin ina ba dan ƙara ƙato kallon ma bai yarda da an yi annabin ba Ah, alright.
kun san dalili na annabi shekara nawa ya a duniya shekara 63 bayan ya shekara 63 sai Allah ya masa me ya masa rasuwa dan ƙara ƙato bai yarda da wannan ba bai yarda ba bai yarda ba ana ramma Na'am.
in dan kana kato ya yarda ai ya ce bai yarda da hadisi bai yarda da komai sai qur'ani mai girma ko to jawo mana aya a qur'ani inda Allah ya ce annabi shekararsa 63 ya bar duniya Babu. Babu.
to kai mu je ma ha jawo mana aya to kai dan kana kato kawo aya a ina muka ga wannan a cikin hadisi aka gani da maganganun sahabban annabi Muhammad to dan kala kato duk ƙarya ne a wajensa bai da su dan kala kato bai yadda ayi wani mai suna Abubakar a duniya ba bai yadda Allah ya halice wani mutum mai suna Sayyidina Umar ba bai yadda da Sayyidina Usman ba dan kala kato ka kana tare da ƴan Shi'a Aliyu ma baka yadda da shi ba dan babu sunan shi a Qur'ani dan kala kato baka ma yadda annabi ya haifi wata ƴa mai suna Fadima ba dan babu sunanta a Qur'ani ina ko kuma faɗa mana babu duwa ina muka gansu a cikin hadisai muka gansu baka yarda da hadisan ba saboda ka duwa ina dan kala kato bai dama Allah yi su ba gaba daya matan annabin nan gaba daya bai yarda annabi ya aure wata mata mai suna Khadija ba idan kuma ka yarda annabi ya aure Khadija ina ayar babu Hafsa babu Aisha babu Zainab bintu Kuzaima Babu.
Zainab bintu Jahash babu Maimuna babu Juwairiya babu babu
shi dan kala kato duk wa'annan ma bai da Allah yi su ba kai dan shi a fadi bar ma dan kala kato bai da Allah yi ta ba dan ba sunanta Qur'ani ko bai da hadisi ba sai da Ali ma bai da Allah ya hajjice shi ba dan babu shi a Qur'ani nayi wannan tambayar matsayaci sai ya kuri da ido ya gagar ansawa sai da ya je dauko wani surutun banza ko wata siyasar banza dan ya dauki hankalin jama'a daga tambayar da aka bashi dan kara kato muna so ka bamu wannan ansar ka ansa mana ita ai baka yi saka ce annabi bai aure ba ko yayi sai ce annabi bai aure ba Allah ya ce ya nisa annabi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ya اتقيتم saka cewa ya nisa annabi يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ya ce ضعفين ya ayyuhan nabi qul li azwajika يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ya saka فتعالين cewa ya ayyuhan nabi يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ya جلابيبهن ce ba kana lakum atuzu rasulullahi وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ya ce annabi wa aula bil mu'minina النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم sannan وأزواجه أمهاتهم full stop full stop full stop full stop full stop duk waɗannan ayoyi suna tabbatarwa annabi da mata ne wani wurin Allah ya ce ya ku matan annabi wani wurin ya ce annabi ka faɗa wa matanka wani wurin Allah ya ce wa sahabbai ko annabi ya mutu bai yadda ku aure matan shi ba wani wurin Allah ya ce wa sahabbai matan annabi fa iyayenku ne dole ya yadda annabi yana da mata in bai yadda ba ya karanta Qur'ani ko bai karanta Qur'ani ba to amma kawo mana Qur'ani inda aka faɗi matan su wane ne kawo inda aka ce Khadija matar annabi ce inda aka ce Zainab inda aka ce Aisha inda aka ce inda aka ce inda aka ce babu
tambaya ta tambaya ta 90 da biyar ana ramma daga cikin alqur'ani mai girma Allah da yazo maganar idda mata masu yi sai ya ce ulatul ahmal وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن ya isa Allah ya ce mata masu ciki iddatu iddatu iddatu shine me idan mazajen su suka sake su iddatu ta zama yaya an yabana hamlahunna sai sun haife cikin su kenan mace in tana da ciki ba za ta gama idda ba idan an sake ta sai ta yi me ita yau sai ta haihu akwai wanda bai gane wannan karatun ba babu duk kun gane karatun ina duk wanda ya gane ya ce Allahu akbar to ana ramma na je ka can cikin suratul baqara sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا Allah ya ce waɗanda a cikin ku matan su suka mutu suka bar mata suka mutu suka mai bai sai Allah ya ce to idda su shine wata hudu da kwana goma mace idan mijinta ya mutu nawa ne iddata wata hudu da kwana goma akwai wanda bai gane wannan karatun ba duk kun gane Na'am.
wanda ya gane ce Allahu akbar to dan kara kato ga tambaya ta 50 da ta 55 ta 95 ta 95 to dan kara fikege bari ka ji tambaya mutum ne ya sake matar shi tana da ciki cikin wata daya ko wata biyu sai ya sake ta wata nawa wata ɗaya ko wata biyu sai ya me sai ya sake matar yanzu matar tana da me tana da ciki ko na'am kamin ta haihu sai Allah ya masa mutuwa yanzu inda kana nawa ne a kanta in an kalli tana da ciki inda ta yaushe sai ta haihu idan aka kalli ta kaba inda ta sayo shi wata hudu da kwana goma a to an sake ta tana da cikin wata biyu sai mijin ya mutu wata hudu da kwana goma suka kare kuma ba ta haihu ba to ya za a yi ina so ka warware mun wannan matsala a ƙur'ani ka jawo mun aya ɗan ƙala ƙato ka gaya min yadda Allah ya ce a yi Allah ce wa yi tun daga ciki ga takaba ta yi takaba ta haƙura da idda ciki ko kuma ta yi idda ciki ta haƙura da takaba ko kuma ta zaɓi wanda ya fi tsawo a ciki ta yi duka yanzu abin da muke bukata ala ramma ka jawo mana aya a qur'ani da ta warware mana wannan matsala Na'am.
in ka san ayar ala ramma babu
kawai sa wani dan iskan kawai yazo yana wasa da addinin musulunci kuma da kun zo za ku taba shi kungiyar amnesty ta wuce ta ce ba ta yi dama wannan nasu ne in kuwa ƙara matsawa sai ya gudu jos wajen yan uwan shi ƙarya nake da ya jajo sun karɓe shi kuma su karɓe shi ba suka ce wannan namu ne ko nasu ne suka ce nasu ne suka ce wannan kayansu ne suka ce idan musulunci irin nasa ne su ma da tare da su za a yi don abin nasu duka iri ɗaya ne suka ce duk Najeriya ba mai son zaman lafiya kamar shi domin zagin hadisan annabi da yake yi kaji yan wai shi danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi danwa ana rama Na'am.
dan kana kato tambaya ta gaba 90 da dan kana kato ya ce ƙarya ne duk hadisan da suka ce a kogon hira ana aka fara yi wa annabi wahayi yace wannan ƙarya ne ba gaskiya bane wayannan hadisan ha wai malaika ya same shi a cikin kogo yace duk ƙarya ne wayannan hadisan to amma dai ka yadda an masa wahayin ko baka yadda masa wahayin ba ya yadda to ya gaya mana a wani lokaci ne aka fara yi masa wahayi kuma da me aka fara yi masa wahayi ana rama jawo mana ayat ta faɗi me aka fara da shi babu
yaushe aka fara babu
mun samu tambaya nawa dan kada kato ga tambaya ta 97 dan kada kato ya ce lailatul qadari ƙarya ne o ba ku ji shi ba ya ce yanzu azumi ya zo za a haukace a ta neman dare lailatul qadari dare lailatul qadari ce ƙarya ne ce ba wanda dare lailatul qadari yace haukan banza haukan wofi babu shi yace wani abu ne da aka taɓa yi a baya kuma ya wuce daga rantar sanda aka yi shi sau da aka taɓa yi shi a baya kuma ya wuce yace ba ku ji Qur'ani ce inna anzalnahu lalle mu mun saukar da shi fi lailatul qadari cikin lailatul qadari yace anzalna ce fi limabi ne an yi abin ne tan da dadewa daga nan ba a ƙara ba saboda fi'ili madi ne anzalnahu to ana rama Now, bari mu guna masa ba ko ina aka yi amfani da fi'ili madin ba akwai wani fi'ilin da aka yi amfani da shi shi kuma sai ga mana wani irin fi'ili ne ana rama jikin suratul dukan now.
sura mai hayaki hayaki fidda na kogo saboda dan kala kato sai an hada da tunka sai an hada da hayaki me ayi ta ce إنا أنزلناه في ليلة مباركة Yawa.
إنا كنا منذرين Aha.
فيها يفرق كل أمر حكيم Aha.
أمرا من عندنا
Yawa.
إنا كنا kai ku مرسلين ce Allahu akbar
Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka.
lalle mun saukar da alqur'ani mai girma a cikin dare mai albarka wanda ne dare mai albarka shine daren lailatul qadr sai Allah ya ce inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu gargadi sai Allah ya ce fiha a cikin daren lailatul qadr yufraqu kullu amrin a wannan rana ne Allah yake rarrabe dukkan lamarin da za a yi duk abin da zai faru a duniya a wannan rana ubangiji yake bajetin nashi fiha firrika ko yufraqu ba ku an samu ba يفرق
wani irin fili ne fiha yufraqu a dan kara kato ne zai ansa katon jahili kuma sai ya magana ka ce ka san Qur'ani ne da kuke gani na gudu na rubuta Qur'ani ba sanin shi kansa mu je ma ha ya rubuta Qur'ani wajen guda shida shi ko mu je ma ha yace kware kware kware haka akai haka akai haka akai dan gara gato ga tambaya ta ta 98 ala ramma نعم je ka cikin suratul furqan kafirai sun yi wata tambaya me yasa ba a saukar da qur'ani gaba ɗayan shi ba وقالوا لولا نزل وقال الذ... وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة Aha.
كذلك لنثبت به فؤادك Aha.
ورتلناه oh ترتيلا
kafirai ne suke yin tambaya suka ce laula nuzila hadhal qur'an me yasa ba a saukar da qur'anin nan laula nuzila alaihi alquran me ya hada a saukan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma jumlatan wahida izo 60 ne a saukar da shi lokaci daya sai Allah ya ce kazalika ay nazzalnahu kazalika ba mu saukar da shi izo 60 lokaci ɗaya ba mun saukar da shi kaɗan kaɗan kamar haka shi ne ma'anan kazalika mun yi haka ne muka saukar da shi kaɗan kaɗan ba mu saukar jumlatan wahida ba linusabbita bihi fuadak domin mu tabbatar da zuciyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan qur'ani gaba ɗayan sa aka saukar da shi ko kaɗan kaɗan aka saukar da shi kaɗan kaɗan a ina muka ga wannan a cikin alkur'ani mai girma kira dan kala kato ko kai dan wuta ne dole ka yadda cewa kadan kadan aka saukar da qur'ani ala ramma bambancin qur'ani kenan da sauran littafan da suka gabata shi yasa je ka cikin ali imran daga farkon sura Allah ya ce nazara alaikal kitaba نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Aha.
من قبل هدى للناس الناس وأنزل الفرقان ya isa sai Allah ya ce nazzala alaikal kitaba Allah ya sassaukar maka da littafi shine wannan littafi alqur'ani mai girma bil haqqi da gaskiya inji Allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma mai gaskata littafin da suka gabaci qur'ani gaba ɗaya ne qur'ani sai aka ce nazzala alaikal kitaba kullu fi'li madi a fi'li madi sulasi idan aka yi tada'if na ainun din shi ainul fi'il ma'ana harafin fi'ilin na tsakiya yana nuna ba sau ɗaya kai abin ba in ka ce nazala al-ma'u ruwa ya sauko in ka ce nazala a in ka ce me nazala shi kuma ya ba saukowa bane sassaukarwa ne kenan Allah ya ce nazala alaikal kitab Allah ya sassaukar maka da littafi kenan Qur'ani mai girma ba saukar da shi kawai akai ba me aka yi sassaukar da shi aka yi a bisa wannan ayar haka ne nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi da aka zo kan sauran tabar da suka gabata sai aka ce wa anzala taurata ba a ce wa nazzala taurata ba wal furqan wa wa- wa anzala taurata wal injil sai Allah ya ce wa anzala bai ce wa nazzala taurata wal injil ba ita at-taura da injila ba nazzala akai musu ba anzala akai musu saboda dungurungum din su aka saukar da su lokaci daya shi yasa da aka zo Qur'ani aka ce me nazzala da aka zo at-taura da injila sai aka ce me anzala saboda Qur'ani an saukar da shi me kadan kadan at-taura da injila fa an saukar da su a dunkule a taurar gaba ɗayanta aka saukar da ita linjilar gaba ɗayanta aka saukar da ita lokaci guda ɗaya shi ne ya sa har kafirai suke tambaya to me yasa shi ƙur'ani aka saukar da shi kaɗan kaɗan ba a saukar da shi jumlatan wahida ba wannan ya ƙara fidda labari ƙarara cewa alƙur'ani mai girma kaɗan kaɗan aka saukar da shi cikin shekara ashirin da uku an saukar da rani an saukar da damuna an saukar a watan ramadan an saukar a watan da ba na ramadan ba an saukar da rana an saukar da daddare an saukar annabi yana gida an saukar annabi yana tafiya da haka da haka da haka aka saukar da ayoyin alkur'ani mai girma har a fagen daga har arfa an saukar da wasu ayoyi haka ne Na'am.
a to ana ramma Na'am.
sai ga qur'ani kuma ya ce mana shahru ramadana شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى sai والفرقان qur'ani yake shahru ramadan watan azumi watan ramadan allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da qur'ani a dunkulansa nan ba ce nazala fihi ba sai aka ce me Un- sai aya ta gaya mana cewa qur'anin gaba ɗayan sa izo 60 a cikin watan ramadan aka saukar da shi a cikin watan ramadan din ma a wani dare inna anzalallahu إنا أنزلناه في ليلة a القدر cikin watan Ramadan din ma sai Allah ya ce a dare ɗaya saukar da Qur'anin gaba ɗaya shi shi da daren me Lailatul Qadr wannan Lailatul Qadr shi ne Allah ya sake cewa inna anzalahu fi lailati إنا أنزلناه في ليلة مباركة Allah ya ce mun saukar da shi a cikin dare mai albarka dan ƙara ƙato tambaya ta ga ayoyi sun nuna kaɗan kaɗan aka saukar da alƙur'ani cikin tsawon lokaci ga ayoyi sun nuna a cikin watan ramadan aka saukar da shi a ramadan din ma a dare guda ɗaya aka saukar da shi kuma izo 60 din sa aka saukar da shi dan kala kato wa'annan ayoyin karo suka yi da juna idan ba karo suka yi da juna ba ina kaso ka shiga cikin qur'ani mai girma ka dauko ayoyin da za su warware mana wannan matsalar kar ka koma zuwa ga sunna amma idan ka koma zuwa ga sunna ai muna da ansa ko eh shi ne alƙur'anin an sauko da shi izo 60 daga baitul mahfuz zuwa baitul izza wani daki a sama ta daya ko daga wannan dakin kuma aka ci gaba da saukar da shi kadan kadan zuwa gaba kenan da aka ce an saukar da shi a watan ramadan sauko da shi zuwa baitul izza an saukar da shi lailatul qadari sauko da shi zuwa baitul izza izo 60 ne shi an saukar da shi fi lailatul mubaraka sauko da shi zuwa baitul izza an sassaukar da shi sauko da shi daga baitul izza zuwa gaba annabi muhammad a sunna muna da matsa- warware matsalar ko ba warware ya wace fili take tangaram to amma kai arna dan kala kato baka yarda da qur'ani ba ka yarda da Qur'ani ba ka yarda da hadisi ba to Qur'ani warware mana matsalar waɗannan ayoyin da waɗanda suka ce an saukar da shi a dunkule a cikin wata ɗaya a watan ma a cikin dare ɗaya da kuma ayoyin da suka ce a sassaukar da shi aka cikin tsawon lokaci zo ka rore mana wannan matsalar dan kana kato dan kana kato tambaya ta ana ramma wallahi ya isna min al-mahidi والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ya isa ya isa in irtabtu din dakata ana fursa Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahidi mata waɗanda suka ɗebe ƙauna suka ɗebe tsammani dangane da mai jinin haila sai Allah ya ce inirtabtum idan kuka yi kokonto to fa'idatuhunna
والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر aha والله لم يحض Allah ya ce mata waɗanda kuka ɗebe tsammani daga hailarsu ha to in irtabtum in kuka yi kokonto to fa'iddatuhunna salasatu ashhurin iddarsu ta zama wata nawa wata uku wallahi lam yahid da matan da ba sa haila gaba daya ko ba su fara ba saboda yarinta ko saboda tsufa macen da saboda shekaru aka ɗebe tsammanin haila ta da wuya ta dawo sai Allah ya ce idan an yi me kokwanto idan an yi idan tabtum idan an yi kokwanto idda ta me wata uku to idan ba a kokwanto ba fa Ana rama jawo mana aya ya za ta yi idda idan ba a kokonto ba. Dan kara kato. Ko ku gane tambayar ba? Tambayar ta ce inir? To idan babu inir tabtun ba ya za a yi. Dan kara kato. Ana ramma. tambaya ta nawa a ba ku isa ba sun kare da wuri har an zo tambaya ta ɗari to ana raba ta ɗari wala tukrihu fatayatukum alal bigai ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum kada ku tilasta ku yayyinku mata alal bigai ku tilasta su ku ce su je su yi zina in aradna tahassunan in sun yi nufin su kame ba za su yi zina ba to kar ku tilasta su su yi zina dan kada kato tambaya ta to idan kuma ba su yi niyyar kamewa ba fa za ku tilasta su je su yi zina faɗa mana hukuncin kuma ka jawo aya an ce in sun yi in aradna tahassuna in sun yi niyyar kamewa to kar a tilasta su su yi zina ko to ba su yi niyyar kawo ne ba ba babu
dan kala ka to kawo mana menene hukuncin su ga gyara ana rama jika ne sai wai za zarafin fil ardi falaysa alaikum وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة mu je gaba إن خبتم أن يفتنكم الذين كفروا Allah ya ce idan kun yi tafiya a cikin ƙasa tafiya ta same ku fa laisa alaikum laisa alaikum junahun to ba laifi akan ku an taqasuru minas salati ku yi kasar a cikin sallah sai Allah ya ce in kiftum an yaftinakum allazina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku idan hanyar da kuke bi kuna jin tsoron kafirai su fitine ku akan hanya Allah ya ce ku yi me ku yi kasar to idan ba ku jin tsoron kafirai su fitine ku ba a yanzu muna tafiya muna jin tsoron kafirai su fitine mu to qur'ani yace za mu yi kasaru ne in kiftum an yaftina kuma lazina kafaru idan kafirai kun ji tsoron za su fitine ku to kaifa nasna'u wa qad aminan nasu ya za mu yi yanzu mutane sun samu aminci za ka yi tafiya baka jin tsoron kafirai su fitine ka za ka yi kasaru ko ba za ka yi kasaru ba tunda a ce in kiftum kamar yadda ta aka ce in aradna tahassunan kamar yadda ta aka ce inir to kawo mana ya hukuncin yake ya za a yanzu kuma ka kawo ayar da za ta yi supporting argument naka in ba karshe dole sai an koma zuwa ga sunna sai an koma me zuwa ga sunna dan kana kafa sai ka koma zuwa ga sunna ka je hadisin Aisha radiyallahu anha sai ka gane cewa da aka ce in kiftum to ba sharadi ne rai kasar ba ko sun tsoratar da ku ko ba ku ji tsoron su ba za ku yi kasar akan hanya wannan sai ka dawo hadisi idan baka zo hadisi baka gama zagaye Qur'ani ba za ka yi samu warware matsalar ba can da aka ce in arda tahassuna in to ba sharadi bane ko ba su niyyar kamewa ba haramun ne ku tilasta su su yi zina wannan ba za ka iya samu warware matsalar a Qur'ani ba sai ka shiga ina sai ka shiga sunna ta Annabi Muhammad kai dan kana kato tambaya nawa a takbir dan kada kato mun baka tambaya 100 hadda daya dai kawai muke so ka ansa cikin ka ansa ta daidai zamu shiga kala kato idan baka ansa daidai ba katan banza ne mai wakilin arna da yazo domin harkar da al'umma kada ku dauka cewa daga tambaya 100 mun kara dan kada kato dama na faɗa cewa in mun gama tambaya 100 ya kasa ansawa zamu dawo mu yi dauraya ko bayan mun yi dauraya sai mu yi me sai a matse bayan an matse sai a yaya bayan an goge sai aya sai a sa akwati bayan an sa akwati sai aya sai a tura cikin durowa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar akramakallah bismillah wala